أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na al-ma'adubatu nabawiyya fi adabil hayati yawmiyya lin nabi sallallahu alaihi wa sallam zamu tashi a shafi na 70 ikramu dais an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت وفي رواية أخرى عن أبي شريح العدوي رضي الله عنه قال قال سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ضيفه جائزته قال وما جائزته يا رسول الله قال يوم وليلة وضيافة ثلاثة أيام وما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت إن جائزة الديث المذكورة في الحديث في تقديم الأطعمة والأشربة له بحيث تكون زائدة, زائدة على الطعام والشراب الخاص بالمنزل فإذا انتهى اليوم آه يوم الأول تبدأ مراسم الضيافة في اليوم الثاني والثالث على السواء ويقدم للجيش في اليوم الثاني والثالث ويكرم من الأطعمة والأشربة اليومية المؤتادة وجودها في البيت آه. نعم أما إذا أقام الضيف ضيف فوق ثلاثة أيام فهو عندئذ لم يعد ضيفا وصاحب المنزل ليس مجبرا على إكرامه أو مضطرا لذلك أما إذا داوم على إكرامه فله الثواب وهو عند الله صدقة أما الضيف فليس له أن يضيق على المضيف ويسكل عليه والوضع هنا لا يختلف باختلاف حال صاحب المنزل من فقر أو جنى وكما يتسبب الديه في تعديل الغني عن عمله فإنه أيضا إذا أدال الإقامة قد يترك الفقير في حالة أشد بؤسا وفقرا وأسرا جرم مباقو an samu hadisi daga abi huraira ya da Allah tsara tabbata a gare shi ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce wadda dai ya kasance ya yi imani da Allah ya yi imani da ranar ƙarshe to ga umarni daga wajen manzan Allah sallallahu sallama na farko manzan Allah ya ce to kada ya cutar da makocinsa wanda duk ya yi imani da Allah ya yi imani da ranar ƙarshe to kada ya cutar da makocinsa wanda duk ya kasance ya kasance ya imani da Allah ya imani da ranar ƙarshe to ya girmama bakonsa wanda duk ya kasance ya imani da Allah ya imani da ranar ƙarshe to in zai yi magana cikin biyu ya yi ɗaya ko dai ya faɗi alheri ko ya shuru eh idan shi ɗin ya zugo ka za ka faɗo magana to kawai abin da za ka ce alheri ce to faɗa ba alheri ba ne kawai ka yi haƙuri ka yi shiru a wata ruwaya na abi shurahil adawi yake cewa na ji kunnuwa na din da kuke ganin su sun ji ido na da kuke ganin sa ya gani wato da ni da ni aka yi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda duk ya kasance ya imani da Allah ya imani da ranar kashe to ya girmama makocinsa kun ga wancan ya ce kada ya cutar da makoci ko wannan ruwa shi take to ya girmama makocinsa kaga ayyuka ne guda biyu bayan ma baka cutar da shi baka girmama shi ka ba shi respect a matsayin shi na makocinka sanan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wanda duk ya kasance ya imani da Allah da ranar ƙarshe to ya girmama bakonsa ya girmama bakonsa sanan ya girmama bakonsa ya bashi wato kyautarsa abin da ya cancanta da shi shi sabon shi ya rasulullah wani abu ne kyautar bako abin da ya cancanta da shi sai manzo Allah ya ce shine a girmama shi yini da kuma dare yini da dare idan bakonka ya zo duk irin yadda ka kai da za ka yi maneji ka yi kokari ka canja miya na ka canja miya na ma kai ka saba kana miya ba nama to ranar ka so nama ka so kaza ko talo-talo na ko ɗawusu yau duk wanda za ka iya saboda bakonka ya zo to a girmama shi a bashi wannan matsayi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bakunta gaba ɗayan ta kwana uku ce mu ji wannan da kyau bakunta kwana uku ce abin da ya wuce kwana uku to sai dai kuma sadaka mai gida ya ci gaba da bada sadaka wanda kuma ya kasance ya imani da Allah da ranar ƙarshe to in zai in zai magana ya faɗi alheri ko ya shiru to shine sai malai yace yana sharhin waɗannan hadisai yace shi wato abin da ya cancanci bako wanda hadisin nan ya ambata wajen a gabatar masa da abinci da abin sha ta wajen canji ba irin abincin da aka saba ci a gidan ba wato a tsara cewa lalle an yi bako to to waɗannan kwanaki da kwana da yini shi ne amma idan kwanan ya ƙare na farko to sai a ci gaba da bashi haƙƙinsa na baƙuntaka a rana ta biyu a ci gaba da bashi haƙƙinsa na baƙuntaka a kwana na uku haka za a ci gaba yau gobe jibi to baƙo ya cinye kwanakinsa ya ce hakan nan za a ci gaba da haka za a gabatarwa da bako a rana ta biyu da rana ta uku a girmama shi da abinci da abin sha yadda ba to ba yadda aka saba a gidan ba amma idan bako ya wuce kwana uku to shi kenan yanzu ba a kirga shi a cikin baki kawai ɗan gari ne sa'annan mai gidan ba a tilasta shi ba a kan ya girmama shi ko sai ya masa wata hidima ta musamman amma idan yana da hali ya ci gaba da masa hidima sati guda wata guda to wannan zai samu lada sa'annan a wajen Allah ya yi sadaka ya ce shi kuma bako musulunci bai yadda ya kuntata wa mai gida ba yawa bai yadda ka tashi kawai ka tafi gidan mutane ka zauna ka dora musu nauyi ba yace kuma mala yace nauyi kuma bai bai ba bambanci tsakanin mai kuɗi da talaka yace saboda idan ma mai hali ne kana ji mai hali ne to ai zaka tauye shi daga zuwa aikin sa na zaka hana shi wasu abubuwa da inda baka nan zai yi kaga an samu abin da ba a so yace amma in talaka ne ma kaga shi gaba ɗaya zaka cinye mar abinci na zaka cinye masa abinci duk ka kare ka sa su madararsa su ba ne ne su sugansa duk za su kare duk kuma kai ne zaka cinye a wannan ka sa shi cikin damuwa wannan shine abin da musulunci baya so kaga an taba kowa ko an taba kai da aka zo wajenka an taba shi ma mai zuwa eh haka in ka je bakunta to daman ka shirya ka kwana ɗaya kawai ka nan da kanka ana da Allah ka tsaya kana a aya ita na ana marmarin ka kana marmari ka tafi na yawa ya fi daɗi ba dawa ana cewa ana kallon ana hararan bako ba na eh Allah ya alhamdulillah ha to ba shi ne bakuntan ba bako duk bako ne akwai bako na tsawon lokaci akwai bako na nesa akwai bako na kusa akwai bako na ɗan makautaka da makautaka ita ma akwai ta nesa akwai ta kusa haka nan bako misali mutum na zon fashi sai ya zo ma ziyara bakon ka ne wani kai kana zon 6 kana ya san mai tana cewa ka shiga cikin barkoji da shi a ba ka za a maka da ko shi
eh da rai da kake kana yin a tsare da gaske wannan ai gaskiya ce ya kamata a gaya mutane iyakacin hanyar faɗan ne za a ɗan maganganu masu kasan kana so kawa mutum wannan to ka bashi idan mutum ya zo misali yau ya zo roƙo gobe ya zo roƙo to ran da kake so kamar wa'azi in yana roƙon dubu biyar ne sai ka bashi goma sai ka ce amma zauna sai ka masa wankin babban bargo ya ai ka gani ga dai kuɗi a hannun shi bare ya fushi ka gani amma ka gaya mishi aka ba shi ɗabi'a ce mummuna sannan in ya bai da wannan sana'a shi da talauci har abada saboda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya sanya roƙo a gaba shi da talauci har abada su zauna manzo Allah sai da ya rantsi da Allah rantsuwa annabi sallallahu alaihi wasallam bai buƙatar rantsuwa amma Allah ya abubuwa uku ya rantsi ya ce na rantsi muku da Allah haka suke ku rike su ku kiyaye a ciki akwai ya ce wa ma fataha abdun baba mas'alatin illa fataha Allahu lahu baba faqari sai babu bawa da zai bude kofar roƙo sai Allah ya buwangale masa kofar talauci sun kulla ai ba za ka gane wannan ba sai ka tuna maroƙan garinku sun kama a ka mutum yake roƙo na har ka zo ka girma har kai ma ya roƙe ka har ya roƙe ka har ma ka aihu har ya roƙi ɗanka to wannan wani talauci ne ya wuce wannan shi dai kamata shi zai baka saboda har ga ya buɗe kofar kanshi kofar talauci kuma ko da an bashi fa wannan hadisin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi Allah madaukake sarki wadata shi yake wa mutane yanzu Allah yana iya baka dubu ɗari kullum amma ya ɗora ma talaucin da gara wanda ake ba dubu biyar biyar ka gane hausa shi Allah ba yadda bai iya ba sai ya baka kuɗi amma sai ɗora ma wani bala'i da ya fi kuɗin akwai mutane da yawa za ka ga kuɗin amma abin da suke ciki ya fi kuɗin damuwar da suke kansu to wani Allah ya ba shi kuɗin ba shi ba ya gane ba Allah ko bai ɗora ma wata damuwa ba su ba komai Allah ya sauke.
kawarin mutum na da arziki amma zai da wani ɗan amma shi bai da arziki amma su biyu sai su ita da da yana zuwa sai ita da nan gobe ba su yi
wai su za ka koma kuma zai da ne ɗan kwanci uku ɗan ga iyalin shi ke shi don su samu da ke shi Eh.
ya shi ne haka Mm.
to sai ka da shi gobe za a koma nan
sai ka ce sai jibi ko sai gata kwana uku da kai ka wuce kwana uku akan samu mutane masu matsawa aka samu su ma mazan da ba sa san baki duk ana iya samu amma dai kowa din ya dan dudduba akwai wani ma wanda zai zo kawai da ya kana kuɗi ya ce ka dan uwansu ko za a fama su wannan da zai ta ma wani lissafin dangi kakanku ta wajen waye ne dukkan rasa yadda aka yi Na, cewa da kakanka na takwas da kakan shi na shida sun haɗu na kakanka na wani shi ɗan uwan kakan shi ne ne dukkan nemi dangi dukkan rasa wani kawai haka akwai mutane masu wannan abu kuma kowa ya sani kawai dan kana da hali ne inda baka da hali ko dan uwan nasu ne ma ko kallon ka ba zai to duk abubuwa nan da dabi'u ne wanda ba su da kyau kai kuma din dan uwan naka ne haƙƙi ne ai wajibi ka ne ka kula da shi wajibi dole dan uwan taka idan mutum yayi wasa da shi har wuta zai shiga Allah ya kiyaye
malam to na zama da wani makwabci can gida Mm.
farko kuma mutane suna ta wani
ni ma na ba ka haƙuri ka yi haƙuri ko da gida na an karya da kusan tukuru da kai an ka zo an kalle ka a yi bai ci a gaba kuwa ba ana kuma ka yi ɗaya shi mutum da muna makota ka
kaga wataƙila kuma ba su bane ko na aljanu ne kaga amma na suka ake saboda mutane a tun da an ce ba ga waya buga ba na amma da yankin mutum ta hankali eh shi ne ta haƙuri Al- al- abin zai yanke ai yawa ai duniyar nan gaba ɗaya da ka ganta na haƙuri kuma zai ƙare ba ba mu nan bane ai kai ma ba za ka zauna ba shi ma ba zai zauna ba rayuwar ba da kan in an haƙuri za ka ga yawa za a ci riba haƙurin ya fi wani rashin sa ya fi riba a duniya ya fi riba a lahira ko ba komai in mutum ya karanta ayoyin haƙuri zai ji zai ji daɗi Allah rantsuwa ya ce ya ce wala na jizi yannan lazina sabaru ajirahum bi ahsani ma kanu ya'malu Allah ya ce wallahi za mu wa waɗanda suke haƙuri sakamako da lada na fiye da abincin da suka yi an kaga ko wannan ya shi mutum sannan shi haƙuri ba a nadamansa eh
ni kada yanzu yanzu wani kuri ka ɗan rama in ka kaza ka dai samu wasu ko ba kai ba ko kamar yan limaman anguwa ko wasu malamai ka samu wani malami wanda kake ga zai iya masa magana ka je ba tare da ya ce kai ka same shi ba sai abin da yake ba kyau sai a je a yi man nasiha ana yin wannan kuma yana amfani yana amfani saboda shi mutum za ka tarar da duk yadda ya kai da abinsa ya kan nemi magana wani Allah ya kiyaye alaikum salam na'am shi ma Allah ya azurta shi kaɗan yawa a ya ƙi tambayar su ya fi ya daure ya ƙi tambayar su za ka ga Allah ya azurta shi ai wannan dauriyar mutane ba sa yi ya daure ya ƙi tambayin su amma wanda ya kawo ya ba shi ya karɓa Allah ne ko rumar amma in ya daure ya ƙi tambayin su shi ne kame wanda ake faɗa to zaka ga Allah shi ma ya mana shi wani in ya ƙi tambayin su ma sai ya dame su har sai ya dame su fiye da yadda ba ka zato domin suna son ya zo ya dinga tambayin su ne shi ne su ma ƙi tambayansu ya ƙi tambayansu amma ya tashi ya je yi ko da ko ne ya nashi ya nemi nashi sai ka ga Allah ya masa shi ne shi ne yake cewa wani ya ta'afif din ya aifuhullah su ma ai ba wai su suka ba kansu ba Allah ne ya ba su da haka in yayi wannan ya dage ya haƙuri sai ka ga Allah ya marshi ma eh saboda in ya ci gaba ta yi wa masu dawo ya roƙa ma ta hana shi ai kaga sai ya taɓa cin rai ba gaira ba da gidi so duk yadda mutum ya kai ya yi nesa da roƙo ya fi alheri da ya kusa da shi ko wajen waye kuwa kawai ka roƙi Allah eh ko da mahaifan ne eh misali idan za ka iya baka yi roƙon ba da ya fi eh amma ka sa ko wanda aka yarda a roƙe su amma idan gwamnan garin ku ne ka roƙe shi duk shugaba in da kuɗin ku a hannun su za ku iya roƙon shi na na'am Eh, abin da yake kan su ne za su muku wannan hidima na kwana uku a shari'ance sauran kuma in suna shan koko da kosai kuma ku ta shan koko da kosai na nuhu in suna cin tuwon dawa ku ta cin tuwon dawa misali ba wani hidima da za su yi kawai tsari akan abin da suke shi ne kawai Allah Allah ayyun salam ajiri ana hira da shi sai ana tambayar shi me ya taba me ya fi bashi mamaki a rayuwar shi sai ya ce ai shi a rayuwarsa ba wanda ya koya ba darasi ya ce sai wani bawan wani talaka shine ake yake ba da labari ya ce wata rana an gosu yana ɗan so ya washe kafa ya fita ya shiga cikin lungunan anguwarsu haka ya ce akwai wani masallaci ba lokacin sallah ba ne sai ya je sai damun sai ya shiga ya ce sai ya samu wani mutum shi kadai a masallaci ya yi alƙayi sallah yana ta addu'a kuma da ganin shi kaga talaka yana yana ta yana ta addu'a ya ce shi ma zai yi raka a biyu a gefe da ya tashi zai fita sai ya zo suka gaisa yake cewa mana yaya kowa kai kadai a masallaci baka aiki ya ce masa wallahi yana ya zo yana roƙon Allah ne saboda wasu na bin shi dirham kudin can Dubai suna bin shi dirham ɗari hudu sun matsa masa a dubu hudu sorry dubu hudu suke bin sa sun matsa sai ya biya ga shi bai shi ne yazo yana ta roƙon Allah Allah ya masa buɗi domin kuɗi ne na gaske mutum sai ya cire kuɗi wajen kusan dubu goma dirham sai ya bashi ya ce ga shi je ya biya har ya dan yi zai fita sai ya ga irin wannan bahan Allah haka sai ya dawo sai ya ciro kati sai ya rubuta wata namba ma a hannu da hannunsa a cikin kati sha ga wannan kati duk lokacin da yake da damuwa ya kira shi yana son kuɗi ya gaya masa ya ce masa gashi zai ba Allah ne ɗan kai ya ce a ba ya so a ba ka so ya ce ya yi haƙuri ya riƙe katinsa abin ya ba shi mamaki yaya ya ce me yasa sai ce masa a ka yi haƙuri ka riƙe katinka idan na sake shiga damuwa wanda na zo na gayawa ya koro mun ka ya kawo ka kaka zai sake gaya mata shi ya sai da zai mu ya ce wannan mutum ya ba shi mamaki ya ce ga wasu suna da alaƙa da da Allah a cikin bayin Allah bai sani ba abin ya ya ce a cikin rayuwarsa ba abin da kunne ke ba shi mamaki irin wannan mutum eh to sai ka duba ka ga yanzu da ni ne na kaga ya ka ce ka ATM ta samu kawai shi kenan na yau da rai kawai za ka karɓa ka ce sa'annan yadda ya yi masan nan yana iya karɓa ma gobe ya buga wayar ba ta shiga misali yana iya canza wayar yana iya yawa ka gani to amma ya nuna yana wanda ya dogara da shi ya bar shi da ya dogara da shi dan shi ne abin dogaro eh ba dan adam ba a ya ci ma ya ci shi yasa koda naka ne da mu kai ne sa ya fi alheri ka gani kwarai gaske a yana yin yawa kiran shi ma ki dauka ai yau da gobe ne ai baka san halin da mutum yake ciki ba shi yasa dai wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'mini eh Allah ne shi ne dai abin dogaro na gaske Allah shi ya da yawa akwai ban Allah da ƴar uwarsa ta rasu Allah ya ji kanta Allah sa ta huta Allah ya rahamshe ta Allah madaukakin sarki ya jikan duka wanda suka rasu kawara sa lafiya Allah ba su lafiya Allah madaukakin sarki ya san bukatun mu na alheri Allah ya biya mana Allah ya sa abin da muke so ya tsare mu Allah ya tsare mu karanta fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها وسيء مدخلها وغسلها بالماء والثلج والبرد ونكها من الخطايا والذنوب كما إنك الثوب الأبيض من الدنس اللهم إن كانت محسنة فلف إحسانها أن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها اللهم اغفر لنا إذا صرنا إلى ما صارت إليه اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا ودائنا وآتينا وهاجرنا وغائبنا اللهم من آهته منا فهي على الإيمان من توفيته منا فتوفه على الإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين رب اغفر الرحمة وتكرم وتجاوز إنك أنت الله العز الأكرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين